فاجع مع صلاة الفاجع
ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلى الله محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراء موسى تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قومهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وما قدر الله حق قدره yahudawa wasu girmama Allah ba hakikanin girmama shi au ma harfuwa kamani bati to dalilin sauka wannan ayan wani mutum ne da ake ce mashi malik ibn sai yahudawa suka aike shi yin manzon Allah a makka da ya zo kuma annabi yana yayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce na gama ka da Allah shin ka karanta taura ya ce ka fahimce shi ce eh baka gani a cikin attaura Allah baya son malami ƙato mai kiba ba shi kuma da ba gashi ƙato ya yi kiba sai fushi sai ce ai ma anzalallahu ala basharin min shay Allah ma bai saukar da komai ga wani mutum da ya dawo wajen yan uwansa Yahudawa suka ce ai yace Abul Qasim ne ya musa dani har na ce mashi haka sai suka ce yanzu kai in kayi fushi zai kafirce ma Allah ka kafirce da abin da Allah ya saukar da shi din ya ce ma an zama Allah ala bashar min shayi bala subhanahu ta'ala ya ce dalilin suka bada haka ba su girma Allah ba ko ba san daraja ubangijin su ba yayin da suka ce din nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qasamu suka yi hukuma da shi a cikin alqur'ani من أنزل قل كتب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إن كنت ألا بسوكت قومي با وأني سوكت للكتاب إن أنزل موسى يزول شيء شيء النبي يزول شيء إيسى نورا حسين kuma musallikan yana mai gaskatawa ba kuma don shirya ne ne na ga mutane da ja'alunahu ko ya ja'alunahu qara'isa ya tubuna suna rubuta shi da bajira مقدات يبدونها أن يكون إبداء منها ويكون هنا قوة كثيرا يوانشي مما فيه كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وعلمتم أن سنده ما لم تعلموا يا أبو يهودا القرآن وقسن شبا أن سنده أنتم ولا آباؤكم فوقوا إياهم وهكذا التوراة بيان من تمس عليهم bayanin abin da ya rikice musu wata lafin ka saba shi walillah ka ce musu Allah ne an zalahu ya saukar da shi in lam ruhu in ba su bane shi ba don ba wani jawabi zai ne cewa Allah ne ya saukar da shi na shiyar Qur'ani nan ba ka wasu saurin irin littafai ba shi da ya zo kazali wa hadal qur'anu kitabun littafi ne anzalnahu kuka saukar da shi musaddiqun mai gaskatawa allazi baina yadihi wanda yake gaba gare shi min al-kutubi na litabai wa tunzira don ka karkara litai wal yayi alama ana qablahu anzalnahu lil barakati wat tasdiqi ka tunzira ka gargadar da ummul qura wa al-qariba min makka wa man hawlaha da wanda ke daura da ita ahlu makka wa sairun nas والذين دون أن يؤمنون بالجبار قسيا بالله رسول الآخرة yu'minuna bihi suna ba da gaskiya da shi wa ala salatihim yuhafizun su suna kiyayewa bisa yuhafiz suna kiyayewa kan sallar kauman din jin tsoro min kamin a kafiya daga hukumar shi alkur'ani ya zo ba kamar sauran littafai ba ya zo shekara ashirin da uku yana sauka wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da allah ke saukar ma annabi idan yana bi yana karanta sai ya ce fa iza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina jam'ahu wa qur'anahu aka saukaran shekara 23 nan ba a tara shi kamar yadda muke gani ba waɗansu sun haddace kaɗan waɗansu sun rubuta ba takarda irin da yanzu a ganye waɗansu sun rubuta a katanga waɗansu sun rubuta a duwatsu haka aka yi dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to bayan ya bar duniya wannan Qur'ani da yake hannun mu ta inda ya faru ya samu an je yakin yamama sai na bakar yana halimar manzon Allah sai aka kashe sabai da yawa da aka dawo sai na umar muka kawo shara cewa a tara wannan alkur'ani wanda yake hannun mu yanzu sai na umar ya ce a'a sai na bakar ya ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ne ba zan yi ba sai na umar ya ce Allah ya haskaka zuciyanka ka gano wannan gaskiya ne yin haka shi ne mafi alkhairi don na bayan su samu daga baya ya ce eh na ko gane yin haka gaskiya ne to a lokacin sai na bakar izo 25 kawai aka tara kwata na alkur'ani ba tara ba sai zamanin sai na usman aka yi a ƙarƙashin jagorancin zai bin musabi wannan shi ne allah ke ta alkur'anin nan yana gaggada abin da yake tare da su kuma masu imani da shi su ne masu imani da Allah masu kiyaye bisa sallolin su kuma nuna ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطون أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما تولىكم وراء ظهوركم وما ترى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم منكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومن عيلا على أذلم بامة ديدي في ذلك ممن افترى على الله كذبا به da wanda ya kaci ƙarya ga Allah bidiya ibn wati da riya cewa shi annabi ne wala min ba shi ba annabi ne ba kuma aw qala ko yace uhiya ilayya amma da wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un ba ai masa wahayin koyi ba wannan ta sauka ne akan masai lamar da kazzab wani mutum ne makayyaci ya zo yana cewa shi annabi muhammadu annabi ne shi ma annabi ne har ana cewa to kun kai annabi ne Allah na saukan masa da ayoyi ka kawo mana da Qur'ani ya faɗa wani wuri na cewa kafirai din kun ce abin da yake zuwa wajen manzon Allah ba daga Allah bane an ce su kawo sura goma so kasa aka ce su kawo sura ko dai ma su kasa ce to kai da ka naka sura sai ya je ce wai ai shi ma an saukan mashi da inna alaina na shi inna alaina kal aqa aka fa salli li rabbika wa aqa inna shani aka huwa amlaka an ce ya taɓa rubuta takarda wajen manzon Allah abin da yake cewa daga musailama rasulullahi zuwa Muhammadu Rasulullah bayan abin da ya gabata ƙasa ne tsakanina da kai ne rabi nawa rabi naka ya tura mutum biyu su kai wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi takardar ya karanta ya ce to ku waɗannan yan zako kun shaida haka suka ce ai mun shaida kun shaida shi manzo Allah ya ce mun shaida ya ce kai amma in ba don ba a kashe manzannai ba da na kashe ku ba a kashe manzanni waɗanda suka kawo sako ba a kashe su ba zan kashe ku ya ce a rubuta mashi daga muhammadu rasulullah zuwa musailama makaryaci ba abin da ya gabata ƙasa ne ba nawa ba ne ba naka ba ne na allah ne yana gadar da ita ga wanda ya so daga bayansa muminai karshe na gwari kuma ga masu tsoron Allah ya aika masa to musulman suka zamu ya rayu har bayan manzon Allah har zamanin sai na abakar da aka shirya za a yake shi to wahashin nan da ya kashe hamza bayan ya musulunta sai ce Allah ka bani dama yadda na kashe mabibici a cikin musulunci dan shi ya kashe jaba Allah ka bani dama in kashe mafi sharri a cikin kafirci aka je ba shi Allah ya bai sa akwai kashe shi shine Allah ke cewa ba azzalimi kaman wanda zai ce shi annabi ne alhali ba annabi ba ko wanda ya ce ana masa wayi ba masa annabi ba wa min man qala ko ko wanda ya ce sa unzuru mislama anzalallah ni ma da sanin zan saukar da abin misali abin da Allah ya saukar وهم المصاحب من كل ما كما النبي الجلي قالوا سنا cewa لو نشاء لقلنا مثل هذا da mun ga dama da mun faɗi irin wannan abin da ake kawo nan Allah ya gaba shi annabi wa law tara ya Muhammad da za ka gani ya annabi Muhammad idh zalimuna yayin da kafirai da aka ambata fi ghamaratil maut a cikin mayan mutuwa wal mala'ikatu basidu aydihim mala'iku suna shimfida hannayensu ilayhim zuwa gare su باللرب سنا دوكا والتعذيب سنا ألودد يقولون لهم سنا تيمس تعنيفا أخرجوا أنفسكم كفتوا من درايكم إلينا زوا قريم لنقبلها نم كربيتا اليوم أيوني تجزون ذا أتاكا مكو عذاب الهون عذابا إن ولا غني بما كنتم تقولون سكيا أبن تبكي فلا على الله كألا غير الحق وانت بعد كتيابا بدعوى النبوة دعوى أن نرجع وحي كذبا نغريا وكنتم عن آياته تستكبرون كن كفن تكون جرما كي قبل آيانسا تتكبرون من جرما كي عن الإيمان قبل بنغس كاله ليجا الله يتي وجواب لو لرأيت أمرا عظيما تكاكا الأمر من جرما kaga shi aka sun muminin ke can yana ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين shi musulmi in zai mutu mumini hallan lafiyar da ake hallalin da karka ji tsoro karka ji tsoro inda zaka ba wani tsoro bane karka yi bakin cikin abin da zaka bari a baya Allah nan da yi ka yi baka su kuma yana nan baya mutuwa wa abshiru kuy bushara bi jannatin da kin nuna aljanna ba zaka aljanna zaka shi za zaka in mumini ya mutu in ka bai dukkan sa zai ga kamar yana dariya ga mutum ya mutu dukkan ta shar kamar yana dariya to abin da ke ga masa kenan zaba da mutumin banza ana dukan sa ana ta fito da ranka fito fito da ranka a yau zaka ga iyakarka za a saka maka azaban duniya saboda sakayya girman kai Allah kare mu wa yaqala lahu ana ce musu idza kuisu idan an ta da su da qalbi muna furada ai yau gashi kun zo mun dai dai mun faridi na anil ali wal mali wal balad ina wanda ke sa ku dagawa ina iyalan mabiyan masu zuga ku ina dukiya an barka bar dukiya an dura ka alamin kai kadai wal walad da ƴaƴanki na suke yau ga shi kun dawo mana kama khalaqnakum kaman yadda muka halice ku awwal maratin farkon mayawa kowa ya zo duniya ne ufatan tsirara wato quratin al'awala a waje ba wanda ya zo duniya da riga haka ya zo tsirara ba riga ga al'auran shi a waje wa taraktu ma qawannakum kun bar abin da muka ba ku min al-amwali da dukiyoyi وراء ظهوركم باين في الدنيا دنيا بغير اختياركم ما تسوقوا ويقال لهم أتيما توبيها الذي ما نرى معكم شفاءكم وإن أقوم كنني ما تشيتم قد قد يفدا الذين زعمتم وأنكم كريا أنهم فيكم شركاء cewa ku su waɗannan annahu su fikum a cikin a cikin mawun istiqaqi ibadatukum cancantan bautan ku shuraka kun yi tarayya ga Allah laqad taqaddama bainakum haqiqa saduwa da kuma kade yayin ai ta shi ta jama'a da taron ku ya wazi wa bi qira'atin bin nasbi taqadda ai wannan kun saduwa ku bainakum tsakanin ku wa dalla dhahaba ankum ma kuntum tazumun abinda kuke riyawa ya tafi ya bar ku fi duniya a duniya min shafa'ati na cetonta
إن الله خالق الحق والنوير يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك والله تعالى يقول خالق الإسرائيل وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
yana daga cikin abin da zaka san cewa Allah ɗaya ne shi ke yin komai inna Allah khaliqul habbi wan nawa Allah shi ke tsaga kwaya anin nabati gabanin tsiro wan nawa da kwaya anin nahalin dabino ya kurji na hayya yana fitar da rayayye min almayyit daga matacce kal insani wa ta'iri kamar mutum ai asalin sa mani ne na ce min ma'in mahini mani ai bai da rai ruwa ne wadatacce mai doyi ta nan ne Allah yake sa mini ya zuba a cikin cikin mahaifan uwa Allah ya tayar da shi rujin hayya min al-mayyit din wa tayiru tuntu ana sa masa ne min al-zulmati wal baylati daga kwai wai ai bai motsi Allah yake fitar da rayi daga matacce wa rujin mayyit min al-hayy yana fitar da mataccen nan daga rayi an-nu'mata wal bayla zalikum al-faliq wancan nan ga mai ketawa mai fitar wannan al-mukhrij الله علم فأنا تؤفكون يا أكي جو يدكو فكيف تصرفون عن الإيمان يا أكي جو يدكو قبل الإيمان ما قيام البرهان tare da tsayuwan dalili ai dalili kadai ya isa wanda za ka san Allah yadda ka ga ɗan adam ɗin nan ya shiga cikin mahaifa yana matacce Allah zai raya shi ya fito har ya zama mutu kullum kana gani idan damuna ya sauka za ka ɗauki ƙwayan hatsi ka sa a ƙasa ka danne shi ka yi mashi kabari ya kumbura in ya kumbura ya tsoro in ya tsoro din nan ya ta tafiya yadda ka san ana renon jinjiri haka ake renon ɗan ƙaramin shuka ana ɗan tattara mashi ɗan ƙasa ne ya ɗan samu yadda ka san yaro sai an hada da kuma saboda jikin ba kwayi shi ma sai an hada da ɗan ƙasa a ɗan tara makasa haka ya taso in ga ruwa ga taki sai ka ga yadda mutane suke haka gonaki suke wani ka ganshi fuskan su shar yayi kiba wani ka ganshi ko madadde ramamme haka ma in ka je gona gonan da yaji taki ya sha ruwa sai ka ga sai ka ga tsiron tsakkiyau in ka je wani gonan kuma ka gani to sai da yadda Allah ya yi kamar yadda muke yin adam da zaran ka ga mai nima ka ganshi ƙato ko ina ba inda ya bari a cikin fuskarsa ya shiga dam ya sha taki ya sha ruwa in ga wani kuma shi kenan an ci da kyan ko ina ya rame ya bushe haka nan ana nan ana nan sai ya girma ya girma da mai kiban da mara kiban ana nan ana ruwan ana nan ruwan idan tsofa ya zo to nuna ya kusa ke sai ka ga jikin ya fara kotsewa shi ma tsirar mai kiban ya fara gobewa takin lokacin bai da amfani don da mutum ya zo ba wannan ce shi ba su da amfani sai a koma kuma neman magani sai ya fara kotsewa ya fara kotsewa in ya tsohoce kuma sai ya koma kuma ya rabke sai mutuwa ya zo sai kaga ya kushe sai a girbe shi idan aka girbe shi a yi hisabi ka ɗabi yan wuta ka sa musu wuta karan ka nemi ya aljanna ka sa zobo a buhu ka kai gida ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tunatar da kullum ana maka haka nan kullum kana gani ka ce Allah ba zai iya ba lokacin da kai shuka a cikin gonarka ka sani zai tsiro ko ba zai tsiro ba ka san san zai tsiro ka san san da aka yi ruwan ka san irin ruwan da zai dace Allah ya ce to ni muke yin haka haba dan me za a dinga juya kuka dalilai dalilai dalilai wanda kun Allah ne sannan falikul asba shi ke keta su ba hi mazdar bi ma'ana subhi ay sha'u umud subhi wa huwa awwal ma yadu min nuri nahari an zulmati min al-layl an jima kadan da gadan gare yayi ba yadda za a yi daga rana ranar ya tafi daren ne gaba daya ana cikin tafiya can kuma sai ka ga wani abu ya fara ketowa a cikin duhun nan yana ketowa yana karuwa duhun na tafiya yana karuwa duhun na tafiya wa yake yin haka waja ilal layli sakanan wa sanya dare duk lokacin da za a nasa taskunu bi ya falqu min al in ba yi dare wuri da ya kashe kanshi da wahala amma sai Allah ya dare waja ilal layli libaza wajen na har ma'aja dare kowa ya je ya kwanta mai bautan Allah yi mai sabon Allah yi Allah ne duhu bai sa ba zai sa bai ganka ba yana ganin mai son sa yana ganin makiyinsa wa shamsa wal qamara Allah ya kawo rana da wata min nasbi na nasaba wa shamsa wal qamara kenan adabat ala ala ala mahallin ne husbanan hisaban lil awqat dai kiyaye lokuta أو الباء مهضوبة حسابا وهو لما مقدر يجريان سنة غدانا كما في آية الرحمن كما يندى يزو أشكين سورة الرحمن علم القرآن نعم كاكا الله يأيكا وكذي yanzu in ba don dare da wata ba yanzu ga shi muna watan ramadana da ba za a gane watan ramadana ba amma wannan wata ya fito yau ya kwana talatin ko ashirin da tara ya buya ka samu lissafi wani ya bido ya yi haka ya koya an san wata kaza shi ne na kaza wata kaza shi ne na kaza Allah ce na yi haka ne don ku gane lokutan zalikar mazkur wacce an ka yin ambato ta qadirul aziz al alim qaddarawa ubangiji ne buwayi a cikin mulkin sa masani da hadisin sa
وهو الذي جعل لكم النجوم لتحدثوا في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حقا متراكبا ومن النخل من قريات ومن دانيه وجنات من عنب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وانظروا الى ثمره اذا اثمر ويبيع ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
har yau dai Allah nan ne guda ɗaya shi ke irin waɗannan abubuwa wa huwa alladhi ja'ala lakum an nujuma shine wanda ya sanya muku tauraro da ta ta zo don ku shirya biya da ita fi zulumatil barri a cikin dubannin sarari wal bahri da teku fil asfari a cikin tafi tafi kaga mutanen da ba su da kwamfuta da zai nuna nan ne wuri kaza ba su da wani abu da za su gane wannan wurin kaza ne amma sun san tauraro duk mai tafiya a cikin ƙasa a duniya a lokacin ya san tauraro kaza in an ga tauraro kaza ta gabas yake tauraro kaza ta kudu yake ta kaza arewa yake Allah ya ce ni na sanya wannan tauraron don ku shirya lokacin da kuke cikin duhu a sarari ko a teku karfasar na laya da hakika mun rarrabe ayoyi addalalati masu muni a lakutar tunani ko ninka mutane ya alamu ne yadda dabbaro na suke da lura wa wanda zai an shafo shine wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai daya hadidace adamu fa mustaqirrun minkum fir rahimi akwai wanda yake tabbatacce a cikin ku a cikin mahaifa wa musawda da wanda aka ajiye minkum fi sulbi a cikin zozo wa fi qira'atin fi fathi al-qani ay makana qararin lahu idan lokacin haihuwanka bai yi ba kana nan a bayan mahaifinka kana ta yawo duk ƴaƴan da zaka haifa kana nan a bayan ka kana ta yawo lokacin in ya yawo sai Allah ya fitar da shi sai ya koma cikin cikin mahaifin uwa idan ya kuma ya zauna bakin yadda Allah ya so sannan ya fito da shi masauran ne zai ai makan karani da makan fasan laya laya mun rarrabe ayoyi ne kawai ga mutane ya fuka hona suke fahimtar ma yau gano lahu wa huwa alladhi anzala min as-sama'i ma'an shi ubangijin ne shi ya fitar da ruwa daga sama fa kharajna fihi iltifatun ayil ghaiba yace bai ce a kharaja ba muka fitar bihi da ruwan nan na ba ta kulli shay'in irin komai ya mutu da zai tsoro ba kharaji na minu muka fitar daga wannan tsirin hadiran kore kore bi ma'ana hada nukhriji minhu muna fitar ruwa daga kore nan habban waya mutarakiman masu hawa kan juna ya tabu ba su ba'dan ka sanabilin yinda kaman zangan da yayin yinda to na ya da makamancinta wa min an-nakhli daga dabino qabar fajjar minhu min dariya daga wudan dabino awwal ma yakhruju minha farkon abin da yake fitowa daga gare ta ilwanun arajinu ga kuma kiyan nan da yake daukan dabino zaka ganshi daniyatu kusa kusa da juna Allah ya ce duwa yake yin haka ba mu bane daniyatu na'am wa arajna muka fitar bihi da shi jannatin basati da gonaki min anabin na ilimobi wa zaitun da zaitun da rumman mushtabihan masu kama da juna wani kuma ganyensu wa gairu mutashabihin wani bai kama da juna ba musamman wa unzuru ku duba ya mufadabi ya wanda ake magana da su nazara itimari irin lura kallon lura ila samarihi ko ila sumurihi zuwa 'ya'yan itace بفتح الساء والجيم ثمانه وبلم يأثمر يجب ثمرته كشجرة وشجر وحجبة وحجر إذا أثمر إلي يا يا أول ما يكون فرق فارا وانسى كيف هو وإلى يده كتوبة لوكة نونا منا إذا أدرك إلي كي لوكة نونا كيف يقول يا يجب هو كما يلي yadda ka gada tsoro din nan haka nan shi ma wannan itace shi ma in ya fara hudan dabino za ka gan shi dan ƙanana haka nan zai ta duba ya yi ta ƙayatarwa idan ya zo nuna kuma ka duba yake gani sai kuma ya koma ja kuma zai a shanya zai ja muke gane dai Allah ce ka duba wani na idan aka raka kai bai hudu in na fi zalika hakika cikin wancanin ka la'ayatin akwai ayoyi da lalacin masu nuni ala kudarci bisa kudurar Allah ta'ala alal basu bisa tashi wa gairihi da mutanensa ne gairi da waninsa ne kawai ga wasu mutane yu'minuna da suke ba da gaskiya ko su bi zikiri an kebance masu imani da ambato anan ya annahum almuntafiquna dun su ne masu amfani da ita fil imani bi ila kafirin da sabanin kafirai
وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنينا ولكن لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم يكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء واعبدوه وهو على كل شيء وكيل وجعلوا لله شركاء sun sanya abokan tarayya ga Allah شركاء مفعول أول لله مفعول ثاني ويبدل منه الجنة الجنة حيث أطاعوه بعبادة الأصنام لجنة suka bi su a cikin bautan gumaka وقد خلقهم أجيك ألا يهلك فيقول فكيف يكونون شركاء يا ذا زموا أبوك الدارين وخلقوا بالتخفيف والتشديد وخرقوا اختلقوا له wanda suka kaga da zo gare shi bani da suka ce Allah yana da ƴaƴa maza wa banatin da ƴaƴa mata bi gairi ilmin ba tare da sani ba hai su kalu da inda suka ce Uzairu ibnullah kaga Uzairu namiji ne sun ce wai Uzairu dan Allah ne wal mala'iku su kuma mala'iku banatullahi ƴaƴa mata ne na Allah wannan kage ne Allah bai haihu ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na'am subhanahu tanzihan lahu tsarkakuwa ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya daukaka amma ya tuno na gaba abinda suke sifantawa bi annahu lahu waladan cewa yana da da wa huwa shi Allah nan badi'u samawati shine ya kaki sammai wal ardi da kasa mubdi'i ma min gairi misalin da baka wanda ya kake su ba tare da wani misali da ya gabata ba ba ya kwaikwaya ne a wajen wani ba shi ya kake sammai da abin da sama ke ciki sai gaji kasa da abin da kasa ya dauka anna kaifa yakunu lahu waladun yaya wanda ya wannan aiki za ta yana da na walam takun lahu sahibatun bai da abokiya ma'ana bai da mata wa khalaqa kulli shay'in ya halitta dukkan komai min shani ya ya duka wanda ya nufa ya halitta ne wa huwa bi kulli shay'in Allah alimun masani ne bi kulli shay'in dukkan komai zalikumullahu wa ta'alanka shine Allah rabbukum ubangijinku la ilaha illa hu ba abin bautawa ta hajjin abauta masa sai shi khaliqu kulli shay shine malikin dukkan komai don haka fa abudu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi mai kiwo ne bisa dukkan komai in Allah bai kiyaye ka ba ba abin da zai iya kiyaye ka la tudrikul absar لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك يصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين la tudrikul absar gane gane ba ta riskansa ai la ta وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين لهم بالآخرة da yace la tudrikul absar ido ba iya ganin ubangiji sai mai tafsiri yace wannan an keɓance muminai za su ga Allah ranar kiyama saboda faɗin Allah wujuhun yawma idhin nadiratu ila rabbiha nadiratu wasu fuskoki ranar kiyama a ranar za ka zama suna cikin ni'ima tana kallon ubangiji a wani hadisi na shekai yana cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu wakila an ce ma'ana la tulkul absar la tujidu bihi ba ta iya kewayewar sani da shi wawa shi Allah ya zulkul absara shi ke ganin komi ayyaraha wala tarahu wala yajuzu bi halatta fi ghairi ya cikin wani Allah an yi zulkul basara wala wa huwa la yudriku aw yuhidu bihi ilma wa huwa shi Allah shine alladhi hum min ludbi bi awliyaihi na mutamaddibantansa al-khabir masadi bihim nasu qul ya muhammad ka faɗa ya rasulullahi zamu gare su qad ja'akum basair to ga hujjoji nan Allah yana ta kawo muku tun daga tsaga ƙasa da fitarwa da fitar da dare a cikin rana da fitar da rayayya a cikin matacce da fitar da matacce a cikin rayuwa ga nan dai duk Allah ya kawo shi hada ba sa yi wannan hujjoji ne mar da dukkan daga ubangiji amma na sarha wanda bi ya ga hujjan fa amana li nafsihi ya ba da gaskiya fa li nafsihi yayi makansa asara li anna thawaba ifsarihi domin ladan ganin nan na laguna sai ومن عمي وني مكن تي انا غبن تفضل فعليها وبال الا له اللو بمبت يا دبد غريش وما انا عليكم بخبير ني مي زمو مي كيوم ايكم كبا انما انا نذير ني اكاني الذي نذير مي غرغديني na dai ka muku hujjoji wanda za ku gane Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ke yin waɗannan abubuwa wa kai ba maka zalika haka nan kama bayyana kama yana muka bayyana ma zikira mustadifin ayati muke sarrafa muke bayyana ayoyi liyan na li'atabi rudan su lura wani ya kudu ayar kufa don kafirai su ce biya ki mafi al'amur darar zakarta ahalar kitab kayan muzakara da ahalar kitab wa fi kira'atin darasta ay kutubal mali ka karanta littafan da suka shuri waje ta bi hada min haka zo da wannan ne daga wancan din ولنبينه لم مبينا لقوم كم تعني يعلمون سكتان لسكتني اتبع ما أوحي إليك محمدك يا رسول الله kai dai ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka daga wajen Allah kai dai shi kawai za ka bi na ayin Qur'an la ilaha illa hu ba abin bauta da hakkin abota masa sai shi Allah nan wa anil ka kau da kai anil mushriki ne ga barin kafirai
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
ولو شاء الله لأن يا سوء ما أشركوا لا بس شركا shirkan ma da suka yi haka ya ga dama wa ma ja'alna ka alaihim habiza ba mu sanya ka mai kiwo a kansu ba raqiban fa tujari kai masu zakayya bi amalin da ayyukan su wa ma anta kai baka zamo bi wakilin wakili alaihim a kansu ba fa tajburahum balle ka tilasta su akan imani wa hadha wannan aya qabla al-amri bil qitali tun kamin a hori annabi da yaki ne da aka hore shi da yaki an dauke hukuncin wannan ولا تسبوا الذين يدعونهم كركوا جلاجي أبن نسكي ما بوتا من دون الله قبل الله أين ما ألا وأين سنا فيسبوا الله زاجي ألا عدوى أشيشه أنشي سبب سوكان وذا الله يتمس إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ku dinnan kafirai da abin da kuke bauta ba gumakan duk gaba daya iraren wutan jahannama ne da suka ji haka hankalinsu ya tashi abin ya wuce kan har ya kai allolinmu an ce dukkan su gaba ɗaya duk wutar jihar na ba za a sai suka taru su manya-manyan kafiran suka garzaya sai wajen abu ɗalib abu ɗalibin nan lokacin ya tsufa amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin waɗanda suka je akwai Abu Sufyan da Abu Jahal da Nallu dan Harith da Umayyah ibn Khalaf suka zo da Uqbat ibn Abi Mu'ayyid da Amr ibn al-Asi da Asad ibn Mukhtari suka zo wajen Abu Talib Abu Talib kai ne babban mu kai ne shugaban mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cuce mu ya cuci allolinmu ya zage mu ya cuci allolinmu abin da muke so ka kira shi ka hana shi abin da muke yi har abin ya kai ga gumaka ya daina mu ya bar mu da Allah mu mu bar shi da Allah wallahi Allah sallallahu alaihi kira annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutanen ka sun zo ƴaƴan ammominka ga abin da suke cece ne suke nufi baba suna son wai ka bar zagin allolinsu da gumakansu kai ka je ka ji da Allah ka zuwa ji da nasu ya wa zalimi ce ai sun yi maka adalci ka karba mana sai ce baba abin da nake so da su da za su bani kalma ɗaya wanda in sun bani kalma ɗaya nan za mu daidaita da wannan kalma ɗaya nan za su zama mutane za su mallaki duk duniya da wannan kalma ɗaya in sun yadda sun faɗa suka ce ba kalma ɗaya ba goma ba za mu baka yace ku ce la ilaha illallah muhammadu rasul ta ayin nan fada ba za a fada ba an kya fada an kya fada duk allolin nan da kuma kada su lafi da bunga duk mu basu mu dawo Allah da ya hajjara zaliya da ilahin wahid inda ma za la shirka shi abu zalim ya ga abun kamar mai sauki ne ce to can za mu wata mana ko sa ya ta ce ai da za a sa garwashi a hannuna har ya zama doka dan in canza ba iyakar azaba ba kenan wallahi ba zan canza ba anan kaga Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una kar ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah fa yasubbu Allah alwan zabi Allah da shishigi domin shi kabe ni ba ruwan shi yanzu nan zai zage maka Allah to Allah ya ce to ku daina zage su ku kyale su na itida'an dan shishigi da zalunci bigare irin ba tare da sani ba ai jahalat minhum billahi كذلك هكذا كما زينا كما يند muka قواتا لهؤلاء ga waɗannan ma hum alai abin da suke kai zayyana li kulli ummatin muka qawata ba kowane al'umma amalahum aikin min alkhairi wa sharri na alkhairi da sharri in kaga kana sharrin ma Allah ya qawata maka fa man zayyana lahu su'a mali barawa tana haka nan in kaga ana kai na aikin kirki haka Allah ya qawata maka ثم إلى ربهم سلم zuwa ubangijin ne marji'uhum min lahirati fa yunabbi'u ya ba su labari bima kanu ya'maluna da abin da suke aikata kaga in dai har Allah zai ce maka mu'minai kar ku zagi kafirai dan su ji haushi su zagi Allah mu'minai ne ba annabi da cikin su Allah ya ce to kai ina ka samu wa'azinka in ka zo kana son ka shirye da mutane amma kuma abin da kake yi sai ka zagi iyayensa wanda suka mutu da kalmar shahada duk wanda ya mutu yana kaza dan wuta ka zagi bayan Allah da duniya ta yi masu shaida waliye ne salihai ne abinda suke horon nan ba wani sabon Allah a ciki sun ce a yi sigibari sun ce a yi talaci sun ce a yi hailala ka ce wai ai ba su kan gaskiya kuma wai ka zage su ka ce kafirai mutumin da ya ce a yi sigibari ya ce a yi talaci ya ce a yi la ilaha illallah ya sa lokaci ya ce bukuratan ma'azila safe da yamma ya ce ku so juna ku kiyaye ku bi a cikin sharaɗin ɗariƙun zuwa ma akwai kiyaye sallah akan lokaci ko Allah ne ce hafizu ala salawati ko wa salati musa a cikin sharaɗin ɗariƙun zuwa akwai bin iyaye wanda Allah ya ce wa wasailul insani biwalidayhi husna ko har ma Allah na ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima a cikin da duka tijani akwai dole ne ka bi iyaye saboda maza Allah ce aljanna yana karkashin takalmin iyaye in sun danne ba za shiga ba in zo za ce maka dushe rade ka bi iyayenka kar ka saba musu ko to wai irin waɗannan masu kira kace so wai ka wayar da kan mutane a tunaninka wai su ba mutanen kirki bane su abin da su kawo wai annabi bai zo da shi ba daga bid'a kuma ya zama kafirci ko ba a taɓa samun kalma biyu a kan mutum ɗaya ba in dai ka ce wannan mutum nan bid'a ne dolo da musulmi ne don ba a samun bid'a a kafin shi ai mushriki dama shi bai da haram yawa yanzu in mushriki ya sha giya mai shari'a ta ce a mishi ai ya sha fara ne ko a cikin ma in ya koya giyansa a ɗaki kaje ka zubar masa sai ka biya shi ko giya ne kayan shi ne na ruwanka ya zo biyan shi sa mai bai fito sarari ba zai shafi shi kai wai ga kanan kai mumini ka je ka maza maka kwalba zuwa lafiya shi da kai ko to in yayi ta bai da shi ai musulunci ne tsatsar kashi dama da jasa ne in an dai zo da zani aka kwaba da kashi ne kuma duk abu ɗaya ne yayi in kafiri sha giya giya da jasa shi da jasa yayi mai kyau ko ai abu ɗaya ne sai ka shiga musulunci ne sannan ake ce to wannan ba haramun ne wannan halal ne wannan makaruhi ne wannan mubahu ne da sauransu to ka dauki mutum musulmi mai fadin la ilaha illahu ka dangana shi da shirka ka ce dauda ne su kuma wanda zo kawo abin nan suna cikin ahlul baiti wanda Allah ke ce inna ma yuridu Allahu an yuzba ankum rusul ahlul baiti wa yutahhirakum Allah ya ce tsarkakaku ne ka ɗauke su ka dangana su ka ce kafirai da na Allah za mu bi gonan su ma cikakken adalci nasu ba su ce kai ba an ce dole kai ba dole dole kai sallah dole kai azumi dole kai zakka dole kai haji dole ne kai kalmar shahada waɗannan su ne arkanin islam guda ɗaya in ka rike su ma ba su ce ka zo kai nasu ba ومن شاء ومن شاء اتخذ الى ربه سبيلا shine magana in dai har za a ce mumine su daina zakin kafirai don kar su yi ta'adda su zagi Allah to ina kai da kake ce mumini kuma ka zagi bayan Allah ka ce kafiri ba kai zamani da su ba ba ka gamsu ba ka gani ne a rubuce kawai ka dogara da kullu bi ra'atun dawrala Baraka akwai jahilci ba a samun dan bid'a a kafirai ba a samun kafiri a musulmi in ma dan bid'a ne a wannan annabi bai yi ko to a musulmi yake samun shi ba a kafiri Baraka a dangana dan bid'a da kafirin shi babu shi babu shi ko ba mu taba ce inda annabi ya ce kar ku yi da mun shiga uku ko duk abin da ban yi wajen ku yi wallahi da addini ma bai kawo yau domin yanzu a yadda annabi ya gudanar da addini ya isa ma mutane in haka ce za mu yi yanzu karatu da ma ba za mu yi ko annabi bai yi tafsiri ba ko zamanin shi mutum na wani mun zo dinne yanzu duk taron ne in ba irin wannan adan da bature ya yi don ya sha kiɗa a yayi don ai karatu ne eh yayi don ai disco ne ya sha kiɗa ko shin mai taimake mu ba sai mu shi bidiyo ne an zaba ku yi ba ko a masallacin juma'a kowa zai rashi daban-daban saboda yawan jama'a don haka jahilci ne in za ka kira mutane ga yadda Allah ya ce a kira mutane uru ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum bil wajadilhum bil ladhi huwa bil ladhi huwa hasan inna rabbaka wa lam yudalla an sabilihi huwa lam yudalla in za ka kira mutane to ka kira su da hikima da wa'azi mai kyau amma da zuwa ka ce ubanka na wuta kakanka na wuta sai ce mu je wutan tare na ruwanka duk baka zo da magana mai toshi ba a duba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ai bai fara ce da su kafiran ba sai da ya hau kansa baya tara su me suna na suka ce Muhammadu ya kuka dauke ni ai amintacce ne kai ko ta bajin kariya waje na ai kaga magana ne da jawo hankali ko ta bajin kariya waje na ko ta bajin kariya wajen ka ba yanzu da zan baku labari ga yaki nan zai zo cinye ku a za mu gaskata duk mu taba jin gari wajen ba wannan muku gargadi kuma wata ni manzon Allah ne kaga sai da jawo hankalin su tukunna magana na gaskiya amma kai ka zo ba jawo hankali ba kada mu jawo kada mu ne kada mu ne ba wajen a gidan ku ake raba sannan shi mai ce mutanen da ya mutu ne shi a wajen shi na kan jannali ya kuma ce bai san gaibi ba ya ce ba wanda ya san gaibi ko to ya je lahiran da ya ga inda za a sani ko shi in dai har ka gano dan wuta ka san gaibi ta ce wani ba dan wuta bane wani dan wuta ne to kai dan aljanna ko wa ga gani ya gama wanda ake yaye kira zuwa ga Allah ana yi da hikima da wa'azi in ka ga wannan abu ba kyau sai ka ce ya zauna me ya hujjan ka ne yin wannan abu a hujja na Allah ya ce wa sabbiru da fadu inna hu kana kafara yuzu sama alaikum min dalal hujja na ka ne hujja na ka ba hujja na ka ba hujja na ka kai ne hujjan ka ma zo an gama hauka an raba kan musulmi an buga kan mutane da sauransu wanda ba jahilai sun dauka wai su ne malamai shikenan da mutum ya ya iya zagi shikenan ya zama malami Allah kare mu ba ka dubin lafiya da yamin
واقسموا بالله جاد يومئذ جاءكم آية يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يسركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
واقسموا أي كفار مكة كافرا مكة سننسي بالله ده الله جعل إيمانهم غاية إجتهادهم مكة وقلبهم fiha a ciki la in ja'atkum ayatun wallahi in aya ta zama musu min maktarahu daga abin da suka nema la yu'minuna biha za su ba da gaskiya da ita kullahum kace musu innamal ayatu indallah iyaka ayoyi ba wuri da suke mai na wajen Allah yanzilu ba yana saukar da ita kama ya sha wa inna ma ana nadirun iyaka ni mai gargadi ne wa ma yudrikum bi sanadakum bi imanihim idza jaa in tazo ai antum la tadruna zalika ba ku san manja nan ka ba Allah yana son annabi ne annabi rahama ne duk mutanen suka roki annabi su ya kawo aya in suka ga ayan ba su ba da gaskiya ba Allah zai halaka da mutane to shi za kullum idan gabanin suka ce ya rasulullah in dai kai manzo ne kai manzo ne ka ga wannan dutsen sa ba ka mai da shi dinari ya a ai ba zai yi haka ba in Allah ya kawo ba za ku ba da gaskiya ba to wani irin wani irin mu'jiza kuke yi so ku gani fiye da annabi Muhammad shi kanshi samuwan shi tukunna bai yi karatu ba bai yi rubutu ba bai je ko ina ba aka kawo mashi alqur'ani yana tafiya yana bayar da komai wannan bai isa ba wai kuma sai aka kawo musu da wani abu irin yadda aka kawo ma annabi Musa da sauransu Allah ya ce ce a in an zo ba ba za ku ba da gaskiya ba inna ha idza ja Allah yuminuna in ta zo ba za ku ba da gaskiya ba ni ma sabaka saboda abin da ya riga ya fi وفي قراءة بالتاء لا تؤمنون إداما للكفار وفي قراءة بفتح أن بمعنى لعل أي معاملة لما قبلها ونقلب أفئدتهم نمك جوية توشيوين نهرون قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه بعض فهمتهم وأبصارهم لكن جننت أن قبلهم فلا يبصرونه بعض جننت فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به كما يندب سبحانك سيادة شيما أي بما أنزل من الآيات أول مرة فرقا ما ونذرهم منا بنسوا نتركهم في طغيانهم أجل بدرسوا يعمهون يترددون سنا كيوا لكم ومتعيرين سنا مصدين والحمد لله رب
wannan matarsa sunan mahaifiyarsa ne ba ya kira da sunan sai yana ce masu mamana yana ce mata mamana to ya halatta a idan ya ce mata mamana ya ce mai sunan mama gyara domin kalman in ka ɗauki akwai kalman zihari wanda in mutum ya ce ma matarsa ce kamar bayan uwa ta ce to ta haramta a kansa sai ya yi kafara wannan an san hausa ne ba nufin shi yake ba haka yake nufi ba ya ce mai sunan mama da ya fi fita ga shari'a da ce mama ba mai sunan mama
wani yana cewa mace mai al'ada idan ta yi tafi za ka iya rama wazifa ko ko ba za ka rama ba a shi wazifa ba kamar sallah ba ne sallah shine wajibi daga Allah ba dauke mata ba da sallah ma ba ta biya kai azumi ne take biya to shi ma wazifa in tana yi al'ada ya zo mata an dauke mata in ta gama za ta ci gaba da ba su biya
wannan ya ce matarsa ne ki tafi ba na aure ba aure da tsanin da tafi gida to a nan za a ɗauke shi a saki guda ne ko ko a uku za a ɗauka kuwa.
dama shi ka akwai muhtamili akwai sarihi yadda malaman fiqh suka bayyana sarihi ka ce matanka na sake ki baka da wani makawa baka da wani makawa ya tabbata ko wasa kake ya tashi a wasa ya zama gaskiya amma ya ce nawa ya ce oho uku ya tabbata wa ya ce eh man a tun da ya ce bai sani ba ya mun san ya kanki amma wannan sai ya ce ki je gida ba aure tsakani na da ke shi ma shika ne ai sarihi ne ba aure tsakani da ya ce ki tafi gidanku ne kawai tafi gidanku shikenan to sai ya ce mutamili mai yiwuwa amma ya ce ba aure tsakani na da ke shi ma shika
wannan yana ajiya a banki ne irin riban da ake ci a banki ake karawa to ya iya gina masallaci ko makaranta a koya da iyayen shi gida da lada a ciki ko ba shi
to shi ne wannan kuɗi ne sunan shi a musulunci riba to kuma in ka bar shi shakin fi sahara ne lika wani gari ka wani zai bi to kana iya yin wani aikin alkhairi da shi lada kuma wallahu alamu in ka yi ma iyaye Allah zai iya baka ladan ko makaranta duk Allah zai baka ladan wannan ya gama magana da mace ne sai ya ji mazuki ya zuwa musu waya matsayin azumin su azumin shi na nan yayi haramun yayi istighfari
alhamdulillah Allah ba mu lafiya zama lafiya da kamar yin makarantar mu da jami'a da lafiyansa Allah mu kai kuskure Allah ya gafara
Allahumma